بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu dare ne na lahadi goma ga watan safar hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu daidai da ishirin da biyu ga watan disamba shekara ta dubu biyu da sha biyu a ci gaba da karatun littafin alintisar lissahabi wal'al min iftira'atis samawi al-dal القسم الأول الرد عليه في كتابه ثم هتديت تأليف الدكتور إبراهيم بن آمر الرحيلي الله مدوكين سركي مي ساكيا دا الخير wani ɓataccen ɗan shi'a ne mai suna Dr. Muhammad Tijani Assamawi asalin shi kamar yadda muka ambata shi da iyayen shi 'yan ɗariƙan tijjaniya ne ya je ya yi cirani a cikin aƙida ta ɗariƙan ƙadiriya duk wani kafirci da kuka san sufaye suna sai da ya taka martaban wannan kafircin to daga nan ne da ya bincike ya gano taɓargazan iyayen shi da suka ɗora shi akan wannan ruɓaɓɓiyar aƙida ta sufanci to sai ya batta zuwa ga aƙidan da ya tabanninta dare ɗaya ta shi'anci shine sai ya rubuta littafi cewa sun mahata daitu haba yanzu na gana shiru domin da shi ɗan ɗariƙa ne ya bar ɗariƙa ya koma shi'a to shi ne yake ihun yanzu ya fa ya ga tafarkin shirya amma saboda ha'inci irin na ‘yan shi'a in sun tashi ba da labari sai su ce ahalus sunna ne ya bar sunna zuwa ga shi'a ba wani ahalus sunnan da ya fahimci sunnar annabi a bisa ilimi ya santa a cewai wannan zai koma shi'a ba zai yiwu ba ina fatan mun gane wannan da kyau Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu To, malamin ya fara mana maganganu dangane da mutumin da ya fara ƙirƙiran wannan mummunar aƙida ta zagin sahabbai da kuma ‘yan ɗakin manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallama. A inda malam ya ambaci wata magana da yake cewa, Su ‘yan shi'a suna da ƙarfin hali’ har sun kai ga cewa alkur'anin nan da Allah maɗaukin sarki ya ba da shaidan cikin shi cif kuma ya yi alkawarin tsare shi da ba shi kariya daga kowane irin haɗari da sauran littattafan da suka gabata suka faɗa ma ‘yan shi'a suka ce alkur'ani an canza shi an jirkita shi an birkiɗa shi an yi ƙare-ƙare da rage-rage a cikin shi kamar yadda suka faɗi a cikin littafin fasulul khitab fi tahrifi kitabi rabbil arbab da kuma alkafi na kulaini za mu zo da waɗannan bayanan malam zai mai da martani a nan za mu bayyana muku inda suka bayyana wannan zance nasu mai cike da ƙazanta a mabambantan littattafansu malamansu na da da na yanzu sun tabbatar da haka sannan mala ya ce ‘yan shi'a akwai ƙarya mai yawa a cikinsu ga munafinci ‘yan shi'a ne kaɗai cikin al'umman duniya kaf suka yi fice wajen sukan al'umman da suka fi kowa mutunci da ƙima da buwaya a cikin al'umma sun zargi al'umman farko da suka raye tare da annabi da zalunci da kuma ƙetare haddi sannan mala ya ce wa adamu li'itidal ‘yan shi'a’ ba su da daidaituwa fi hubbin wala bugubin ba su tsayawa tsaka-tsakiya in suna so sai su zurfafa su wuce gona da iri wajen son haka in suna ƙi sai su zurfafa su wuce gona da iri wajen ƙin sannan suna da wata ɗabi'a ƙwaya ɗaya a duk lokacin da suke son ka sai kai wani kuskure nan take za su juya su nuna ma ba su san ka ba kamar yadda suka yi ma zaidu ɗan hali suka ce da su mabiyan shi ne sai su ji duk sanda ya hau kan mimbari yana hudu ba to sai ya rika yaban abubakar da umar da uthman da sauran sahabbai rannan sai suka kira taro suka ratsa shi suka ce kai mu ba mu fahimce ka ba mun ji kana yaban mu waɗanda mu kuma ba mu son su saboda haka ka yi bayani gamsashe da za mu fahimci matsayinka da inda kake sai ce kaman bayani akan suwa kenan sai suka ce bayani akan abubakar da umar da usman ya ce kakanmu da na can sama shine manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama mun san sun yi zaman mutunci da shi mabiya ne su na kusa da shi sarakan shi ne sahabban shi ne halifofin shi ne hasali ma hadithai masu tarin yawa sun zo daga bakin shi yana masu jinjinan ban girma da fatan alkhairi mutanen kirki ne sannan kuma sayyidina ali ibn abi talibin da sauran iyayenmu gaba daya ba wani wanda muka ji yana faɗin wata magana wacce take ta batanci ne gare su salati da yaban arziki suke musu sau da ka nima a haka nake da su mabiyan shi ne suna tare da shi ɗari bisa ɗari kawai sai suka ce iran rafadunaka mu yanzu mun yi watsi da kai ba ma yi da kai ba ma son ka ba ma goyon bayanka malam ya ce wa min hona to daga nan ne sai aka samu suna rafida waɗanda suka ci gaba da goyon bayan shi kuma to su ne ake kira da cewa zaidiya wanda za mu zo a cikin karatunmu na almilal wan nihal da littafin alfarqu bain alfiraq da al'awasim min alqawasim in Allah madaukin sarki ya so za mu tattauna gamsassun bayanai akan wannan firak na su azaidiya da kuma waɗanda ake cirowa daga cikin ɓangarorin zaidiya a haɗa su a cikin tarkacen imamiyya da kuma abin da ya shafi kaisaniya da su waɗanda ake ce magullatu domin akwai ɓangaren zaidiya da suke da ƙida iri ɗaya da ƙidan waɗancan ɓatattu guda uku amma akwai waɗanda ƙidansu ya sha bamban daga cikin mabiya shi ɗin da ake ce mazaidiya bayanin firak wa makalat in Allah madaukin sarki ya so in mun zo za mu tattauna wannan to akan wannan matsalan da mala yake cewa adamu e itidalar rafida fi hubbin wala bugudin mala ce illa akhlaqun yahudiyya mawrusa ba abin da ya gadar musu da wannan bala'in na rashin tsayawa akan in za su so su so don Allah a bisa ƙa'idan da Allah ya ce a yi soyayya, in za su ƙi su ƙi don Allah a bisa ƙa'idan da Allah maɗaukin sarki ya zayyana in za a ƙiyayya a yi a kan wannan, su ba su haka kwata-kwata, sai ma ya ce ba komi ya ja musu ba, sai ita ma wannan tana daga cikin aƙidar gado da suka yau daga Yahudawa, kun san dama mun yi bayani suna da aƙida wacce ta daidai da aƙidan Yahudu, aƙidan wasiya, da ƙidan raja'a da kuma ƙidan taƙiyya da kuma ƙidan bada'u to sai kuma wannan alhubbu wal in ka so ka ce alwala'u wal bara mun fahimci wannan da kyau domin ƙidan shi'a suna cewa bayan da za a yi zuciyanka ta iya ɗaukan son sahabbai da son ahalul baiti sai dai ko dai ka so ahalul baiti ka ƙi sahabbai ko ka ƙi sahabbai ka so ahalul baiti ko ka ƙi ahalar baita ga so sahabbai bayan da za a yi ka haɗa abin waje guda wannan ko ƙarya ne wannan ƙida ce ga darjiya da su gado ta daga mai gidansu abdullahi ɗan saba al-yahudi ku bari mu karanta wani hadisi a cikin sahihul bukhari wanda wannan hadisi bukhari ya kawo shi a lamba ta 382 inda ya ce haddasa na muhammadu bin salamin أخبرنا الفزاري عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال بلغ عبد الله بن سلام مقدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة labarini ya iske abdullahi ɗan salam shi abdullahi ɗan salam ɗin nan babban malami ne daga cikin manyan malaman Yahudawa cewa annabi ya iso garin Madina. Domin kun san Madina zango ne da Yahudawa suke da ƙarfi a ciki, suna da manya-manyan ƙabilu da suke juya tattalin Madina a wancan lokacin, suke juya siyasan Madina a wancan lokaci da duk wani abin da ake iya kaiwa da komowa na wayewa da dai sauransu. kowa ya san suna da kabilan banu ƙuraiza banu nadir banu kainaka da dai sauransu to shi abdullahi dan salam babban malami ne mai mutunci mai kima a cikinsu to sai ji labarin annabi ya iso madina fa'atahu sai taso takannas ya zo ya iske annabi faƙala ya ce mashi inni sa'iluka an talatin zan maka tambaya akan wasu abubuwa guda uku la ya'lamuhunna illa nabiyun waɗannan abubuwa uku ba wanda ya san su in ba annabi ba kala sai ya ce ma awwalu ashratis sa'a tambaya ta farko menene farkon abin da zai bayyana ya fara faruwa a matsayin alaman tashin alkiyama wa ma awwalu ta'amin ya akuluhu ahlul janna kuma wani abinci ne ‘yan aljanna za a fara masu marhabin lale da shi in sun shiga aljanna. Wa min ayi she'in yanzu ulwalado ila abihi, kuma ta yaya ne ake samun ɗa ya kama da mahaifin shi? Wa min ayi she'in yanzu ila a hawalihi, kuma ta wata hanya ne ɗa yake kama da ‘yan uwan shi dangin shi. a waye gari ya yi kama da wani ta yaya faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai manzan Allah ya ce habbara ni bihin na anifan jibril kaga ko wannan abin da ka tambaye ni ɗazu-ɗazu jibril ya bani an san sai ban labarin kaza da kaza da ƙala mai ruwa ya ce faƙala abdullahi sai abdullahi ɗan salam sai ce za ka a duwul yahudi minal mala'ika, kaga wannan shi ne maƙiyin yahudawa daga cikin mala'iku. Shi sa Allah ce man kana a duwan lillahi wa mala'ikatihi wa jibirila wa mikala fa inna Allah a duwan lilkafirina. Wai shi maƙiyinsu ne suka ce ai shi mala'ika jibrilu, duk in kaga wani bala'i ya sauka a duniya shi ya zo da shi in ya sauka duniyan nan to yaƙi yake kawo da yake annabi ya ƙware wajen tartibul adilla kaga tambayan da aka yi mai an mai tambayoyi ne guda uku shi kuma wajen ba da ansa sai ce ai tambayan nan ma ɗazu jibril ya kawo min to sai abdullahi ɗan salam sai ya gitto mai da wata magana ka kiyaye duk lokacin da kuke tattauna wata magana sai abokin tattaunawanka sai ya gito maka da wata magana kakka yaudara a kan sabuwar ka koma ma tsohuwar maganan sai kun gama ta in za a yi wannan ayata daga baya shin da mihwarin tattaunawan da abin da ya zo yin tambaya ba zo tambaya ne kan jibrilu ba bari ku ga annabi ko wayanta ba zai yi ba faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya ce amma awwalu ashratis sa'a kaga farkon abin da zai zama shine abin da za a fara tashin alkiyama don gane da shi fanarun tahshirun nasa min al-mashriq wuta ce za ta kaɗo mutane daga gabas ilal maghrib ta yamma da su mun karanta wannan a cikin karatun littafin al-irshad ila sahih al-i'tiqad war ala ahli shirki wal ilhad wa amma awwal ta'amin ya'kuluhu ahlul janna amma abincin farko da ‘yan aljanna za su fara ci, fa ziyadatu kabadi hotin, to hantan kifi ne, mun tattauna wannan a cikin karatun littafin allu'ulu'u wal marjan. Wa amma a shabahu filwaladi, amma kamanceceniya da ake samun ɗa ya kama da iyayen shi, fa'in nan rajila, kaga namiji, iza gashiyar mar'a. duk sanda ya sadu da mace, fasa baka ha ma'uhu, sai ruwan maniyin shi ya riga ruwan maniyinta, kana shabahu lahu to kamance ce ya zai zama ɗan ya yi kama da uban kenan. wa iza sabaka ma'uha in kuma niyinta ne ya riga nashi kana shabahu laha to ɗa zai kama da ita ne ƙala sai abdullahi ɗan salam sai ce ashadu annaka rasulullah na shaida cewa kai manzan Allah ne dan a baya ya ce ba wanda zai san wannan ansan sai annabi thumma qala ya rasulullah sai ce ya manzan Allah innal yahuda qaumun buhutun yahudawa mutanen banza ne maƙaryata ne maha'inta ne in alimu bi islami muddin suka san na musulunta qabla an tas'alahum kafin ka tambaye su ka bincike su dangane da ni wane ne a cikinsu bahatu ni bata da za su ƙarya za su yi man sharri za su yi man yarfa za su yi man mun gane wannan da kyau ko faja'atul yahud sai annabi ya aika a kira yahudawa wada khala abdullahi albaita sai Abdullahi ya shiga cikin gida ko wani ɗaki ya tsaya. Da suka iso faƙala Rasulullahi sallallahu Alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya ce, Ayyar rajulin fikum Abdullahi bin Salam. Wani mutum ne a cikinku mai suna Abdullahi ɗan Salam. Kalu sai suka ce a alamuna, ya fi mu ilimi, malaminmu ne, jagoranmu ne, abin koyinmu. wabnu a alamina kuma ɗa ne na shugabanni malamai masana a cikin ai ɗan malam ne mutumin kirki ne wanda ya fito ta tsatso mai nagarta wa akhbaruna wabnu akhyarina malaminmu ne ɗan mafifita a cikinmu gaba ɗaya ya fito daga babban gida faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya ce a fara'aitun in aslama abdullahi me kuke gani yau idan aka ce abdullahi ɗan salam ya musulunta ƙalu sai suka ce azahullahu min zalika Allah ya kiyaye shi a ce ya musulunta fakharaja abdullahi ilaihim suna faɗin haka sai abdullahi ɗan salam sai yi fito فقال يتي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فقالوا سيسكتي شرنا وابن شرنا masharranci ɗan masharranta mutumin kawai wa waka ofihi sai suka yi mai da mikiya suka dinga cin mutuncin shi wannan ruwayan bukhari kenan a ruwayan ahmad a cikin musnad قالوا سكتي شرنا وابن شرنا وجاهلنا وابن جاهلنا فقال ابن سلام هذا الذي كنت أتخوف منه سكتي ما في شر daga cikin mafi sharrinmu jahili dan jahilai Abdullah dan Salam ya ce manzo Allah kaga dama abin da nake jin tsoro dan ganin da mutane shi yasa in ce ka fara gwada suka ji koyaya suke jama'a yan shi'a sun gaji wannan aqida ɗari bisa ɗari wannan ita ce aƙidan da a yanzu 'yan shiya suka horo ta a cikin ahalus sunna su suke zama sai su ƙirƙiri cin mutunci da ɓatanci ga mutanen kirkin da su a wajen suke ganin barazana ne a wajensu sai abin sai ta zama kamar tsani da mataki bayan mataki wane kai ma wane wane kai ma wane wane kai ma wane har ya kai inda ake son ya kai in kun fahimci karatunmu na ashubuhat manya suna zama ne su tsara shubuhan ya su watso da cikin talakawa a lokacin da shubuhan ta mamaye su talakawan to sai manyan sai su koma sai ta masa dariya suna masa izgilanci to haka rafi da suka yi mahalu sunna a yau sai su watso muku shubuha akan wani shugabanku wanda yake saita al'amarinku ko a kan wani malaminku da ke seta al'amarinku wanda yake zama masu matsala a da a farko babu wanda kuke yabo kuke kauna da girmamawa irin shi dare ɗaya saboda faruwan wani abu da bai muku daɗi a rai ba sai ya zama kuma babu la'ananne a wajenku irin shi sai ka ji maganganun ɓatanci da sauransu aƙida ce ta rafidanci wanda suka gado ta daga 'yan shi'a duk wanda ya san yana da wannan muguwar aƙidan ya marmaza ya barta ina fatan mun gano wannan da kyau daga yahuda aka samu ta rafida su ne suka faso ta ana amma asali sun gado ta ne daga yahudu daga yahuda suka gado ta shi sa duk wani wanda ya tsaya da irin wannan ɗabi'a ya marma zai bari in ba haka ba zai lalata ki a wofi Allah madaukin sarki ya sa mu dace wannan al'amarin kowa ya san mutane suna da shi Allah shi kiyaye Malam ya ci gaba da cewa وقد بينه العلماء على ذلك قديما وحديثا في نصوص كثيرة ليس هذا موضع ذكرها ما ليش حقيقة من يما لمي ندا da yanzu sun yi bayanai dangane da ‘yan shiya suna da ƙidan cewa alkur'ani an canza shi ga ɗan karan ƙarya da munafinci da sukan mutanen kirki da zarginsu da zalunci da wuce gona da iri ‘yan shi'a ba sa tsayawa cak a kan al'amari kwaɗe na sokoki, sannan kuma su sun gado wannan aƙida nasu ne a wajen Yahudawa, sai mala ce wa ƙadan nabbahal ulama, haƙiƙa malamai sun faɗakar ala zalika a kan wannan haɗarin ‘yan shi'a ƙadiman wa hadithan, malaman da da kuma malaman yanzu. Fi nususin kathira cikin bayanai masu ɗimbin yawa da suka yi. laisa hadha mawdi'a dhikriha anan ba wajen tattaunawa ne da tsibe dalilan ba amma a gaba za a yi bayana cewa wannan littafin ba littafi ne da za a wannan bayanin ba a'a ba daidai nan bane wajen yin bayanin a gaba ku tara malam zai maganganu ai wannan littafi na al-intisar shi yasa ya ce mashi al-qismul awwal kina akwai wani kismin kenan cikin littattafan Tijjani as-Samawi da sauran waɗanda suke ‘yan karambani ne waɗanda suke rubuce-rubucen ɓatanci ga dakarun annabi wanda Mala ya alkawarin maida masu da martani. To Mala ya ce ba nan ne wajen tattauna su ba, amma a gurgujen kana son ka ji bayanai da zai karanta littafin sharhu usul itika da ahalus sunna na al'imam lalaka'i a jiz'i na takwas shafi na 1461 zuwa 1463 da minhaj sunna li sheikh islam bin taimiya juz'in farko shafi na 23 zuwa shafi na 27 wa min al-bukhuth al-mu'asara badal al-juhur fi isbat mashabaha ar-rafida lil yahud abdullah al-jumaili akwai wani babban malami malamin da yana raye a wannan zamani yanzu haka wanda ya bada kokari matuka wajen tabbatar da kamanceceniya da su ‘yan shi'a suka yi da Yahudawa mai suna Abdullah Aljumaili a littafin jiz'in farko shafi na 153 zuwa shafi na 164. Allah ya saka masu da alkhairi. Wannan kamancece ne yan ɗabi'a da aƙida da komi iri ɗaya ne nasu ba wani abin da ya sha bamba. Ina fatan mun gane wannan da kyau. Allah madaukin sarki ya sa mu dace. Mala ya ce walakinnal maqsuda huna sai dai abin nufi a nan bayanu anna hazihi ta'ifa bayani za'im al'umma annabi su gane cewa kun ga wannan kungiya na 'yan shi'a hiya min ashadd firaqi almuntasiba lil islam sun fi kowace kungiya da ake danganta su zuwa ga musulunci bid'atan wa dalalan sun fi kowace kungiya kasancewa akan bid'a sun fi kowace kungiya kasancewa akan bata linash'atiha al-ghariba an Mala ya ce, Saboda lokacin da ita wannan ƙungiya ta taso ta yunƙuru da wasu abubuwa baƙi, mun gane wannan da kyau ko wanda ba a san su ba, kuma suke ƙoƙarin cewa wani musulunci ne, wa bu'udu a ƙaidatiha da kuma nisantin aƙidan su waɗannan ‘yan shi'a an haƙa'iƙil iman daga abubuwa na tabbas na imani, gaba ɗaya sun zo da baƙin abubuwa cikin musulunci wanda ba su cikin Ƙur'ani da hadithi. musulmin farko ba su san su ba sannan aƙidinsu gaba ɗaya ya yi nisa da aƙidin imani da annabawa suka zo da shi waliza to da wannan ne hazzara ulama'ul islam malaman musulunci suka tsoratar minar rafida daga ƙudurcewa da zama da sauraron waɗannan 'yan shi'a domin mutum akwai haɗari dangane da aƙidin shi a shaddi ma ya kunu tahadiyar sun malaman nan sun tsoratar da mutane tsoratarwa mafi tsanani ka tsere ma ƙidan shi a sama da yadda kake tsere ma mafaraucin zaki wa zammuhum bima lam yadhammu bihi ta'ifatan ukhra malaman musulunci sun zargi 'yan shi'a da zargin da ba wata ƙungiya a duniyan nan da ta sha zargi kamar wannan wa ma zalika illa lima lima tala'u alaihi min azimi khatarihim ba komai sa malamai suka yi ma 'yan shi'a da ran mikiya ba sai idan irin abin da suka hango na hamshakin haɗarinsu alal umma ga al'umman musulmi wa bu'udihim an addini da kuma irin yadda su 'yan shiya gaba ɗaya sun nisanci addini ba kusa da addinin musulunci suke ba kwata-kwata. Fa'an amirin sha'abi annahu qala amirin sha'abi ya ce, Uhandirukum al'ahawa al-mudilla, ina mai tsoratar da ku son zuciya mai ɓatarwa, wa sharruha ar-rafida. cikin waɗanda suke bin soye-soyen zuciya da ke ɓatarwa, to mafiya sharrinsu su ne ‘yan shi'a, wa zalika anna minhum Yahudan, Mala ya ce, domin tare da su akwai wasu Yahudawa, ya gami sunan Islama littahaya dalalatuhum, sun riga sun yi iyo, sun afka cikin addinin Musulunci, amma da rigan Musuluncin, sai suka fake a janibin ‘yan shi'a. saboda su rayar da batansu da musulunci ya rushe masu domin yahudawa suna kuka da cewa addinin musulunci ya yi masu ba daidai ba an yi rugu-rugu da su a zamanin sayyidina umar an kwace baitul maqdis a hannunsu to sai su koma sai suka haɗa kai da 'yan shi'a ƙoƙarin su ɓata sahabbai su ɓata addinin musulunci don su samu damar rayar da muguwar aƙidar su ta yahudanci amma da wani salo da sunan addini kama ya gani su bulus kama yadda bulus ya iyo bin shawil malikul yahud sarkin yahudawa ne ya zo ya iyo cikin annasraniya cikin addinin kiristanci littahaya dalalatuhum saboda ya ƙoƙarin rayar da batansu na yahudu amma a cikin kiristoci ba su sani ba mun gano wannan domin su kiristoci ba su taɓa sanin wai ana cewa annabi isa dan Allah ba ne, ba su taɓa sanin ana cewa wai Allah uku ba ne, duk ba san wannan ba sai lokacin da rikici ya ɓarke wanda za mu zo mu tattauna wannan aka samu saɓani da aka lallaba aka je aka samu shi wannan sarki kawai a bakin shi aka fara je don dama tintini ke faɗin cewa ai annabin annabi kaza ɗan Allah ne, Ozeru ɗan Allah ne, kaza ɗan Allah ne. daga zuwa ga wasu masu addini da za su iya yin mai abin da yake so kawai shi kenan sai ya danne su sai kawai ya goyi bayan waɗanda ke cewa annabi isa ɗan allah ne kawai sai ce suke kan gaskiya dan dama ta yi daidai da aƙidan da yake a kai za mu tattauna wannan da izinin allah a gaba lam yarkhulu fil islam ragabatan su yahudawan da suka ce sun tuba ba wai sun shiga musulunci saboda kwaɗayin musuluncin bane wala rahabatan min Allah ko ba sun shiga musulunci don tsoron Allah bane walakin maqatan li ahli islam sun shiga ne saboda mummunan kulli dan gane da abin da musulmi suka yi masa na hana su kafirci suka tarsa sa masa shiga musulunci wannan shi ya kawo cikin addinin da nufin za su yi ma addinin makirci wannan bayani karanta littafin Allah ka'i sharhu usulul itiqad ahli sunnah lambar matsala na 1461 da halal fi sunna a jiz'in farko shafi na 497 mala yake cewa an talha bin musarrif annahu qal ar-rafida la tunkahu nisa'uhum su yan shi'a ba auren matansu kusan haka in mace yar shi'a ce to ba aurenta kwata-kwata haramun ne ka auri yar shi'a wala tu'kalu dhaba'ihum kuma in sun yanka ba a ci li'annahum ahlur ridda saboda duk yan shi'a sun yi ridda wannan ibnu batta ya ambata a cikin al-ibanatu sughra a shafi na 161 jama'a mun gano wannan da kyau ko kafin mala ya fara raddin abubuwan da shi tijani as-samawi ya fadi yana sanye maka bayani ne a takaice ka fahimci wa'yan shi'an nan suwaye wai ma musulmi ne tukuna in ka gane ba musulmi ba ne in aka tafi duk maganganun da za ka ji suna faɗi sai gane dama ba musulmi ne ke faɗi ba amma aka ce maka musulmi ne ana zuwa ka ji manya-manyan kafirci ya fara fito a bakinsu sai ka ce to kuma ta yaya musulmi zai waye gari yana faɗin irin waɗannan maganganu marasa kan gado Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu sakamakon ƙwarewar lokaci nan za mu saurara fasbanakallahumma biyamdika shahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum